بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ‘yan uwana musulmi na wannan masallaci mai tarin albarka da yadda suke makwabtaka da wannan guri mai albarka ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bayan haka ina mana marhabin dalalai da Allahu subhanahu wa ta'ala ya tara mu a wannan masallaci wato masjidi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana muwafaka abinda izam na kuskure Allah ka yafe mana kun ga kamar yadda nake faɗa mana tafiya tafiya take fa yanzu duk yanda aka je rana ita yau juma'a yau aka ce an je wata juma'a azumin fa ya rage dan dan kadan ne kuma yanzu kwanakin sun tafi wanda ya tsaya shirme bai abin da zai amfane shi ba kwanakin sun huce kuma ba za a samu wasu irin su ba sai wata shekara ta dawo kuma ba yaqinan zaka kai wannan shekara ba yaqinan zan kai ba yaqinan za ku kai Allah kai mana muwafaka amin muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya zaunar mana da wannan ƙasa lafiya abin da yake damun mu na fitintunu daban-daban da kashe bayan Allah ba su ji ba ba su sha ba Allah kai musu maganinsa Allah ba mu da ƙarfi sai ƙarfinka ba mu da dabara sai dabaraka Allah ka huce mana gaba wannan sura mai albarka suratul hadid lokaci yayi mana kayan nasa jiya darasi mun tsaya kan aya ta sha biyar yau kenan za mu ci gaba kan aya ta sha shida ita wannan aya da za mu tashi a kanta wacce ta gabace ta Allah yana gaya mana idan kiyama ta tsayu Allah ya ce la yi ukazu minkum fidiyatun wala min allazina kafaru Allah ya ce ma'awakumun naru hiya maulakum wa bi'sal masir to duk inda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi magana to ka tsaya in tsaya mu tsaya mai taka tsantsan tunda Allah ya ce ba a karɓar fansa Allah ya ce ba a karɓar fansa daga ku munafukai da waɗanda suke kafirai Allah ya shaida musu ya ce ba a karɓar fansa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da munafukai da kafirai wuta ce makomarsu kuma Allah ya ce tur da irin wannan makoma to Allah muna roƙonka ya Allah ka tsarkake mu daga shiga wannan makoma ya Allah sai Allah yake cewa mai a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alam ya'ni lil ladina amanu an tafsha'a qulubuhum li dhikrillah na'am وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون نعم الله تبارك وتعالى دليل سوكر wannan aya wata matsala ce ta faru tsakanin annabi da sahabbai lokacin da wannan aya ta sauka wata matsala ce take faruwa tsakanin annabi da sahabbai sahabbai sun zo suna masu imani suna tare da annabi sallallahu alaihi sallam. sai su ce ya nabi yallahi haddasana kaza wa kaza haddasana kaza wa kaza idan ya gama ba su labari sai su ce to haddasana wa kaza wa kaza wa kaza annabi sai ya ba su labari sai su sake cewa in ya kare haddasana wa kaza wa kaza bi kaza wallahi sai aya ta sauka take da wannan ayar ta sauka aka karanta wallahi mafiya yawansu suka sujjada suka nemi gafarar Allah da Allah ya ce alam ya ani lillazina amanu kaga za ka yi mamaki a ce wai har yanzu lokaci bai baga waɗanda suka yi imani ba fa Allah yana magana akan kafirai ba ne kun ga masu imani ya ce har yanzu lokaci bai baga masu imani kaga da wayannan da suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam hudayl ɗaya ne daga cikin tabi'ai kamar irin su abdullahi bin mubarak eh waliyin Allah kenan abdullahi bin mubarak yace lokacin da iji wannan aya alam ya ani lillazina amanu an takasha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min alhaq yace lokacin da ijeta yace sun shiga gonarsu da shi da ƴan uwansa kuma lokacin lambun ya kai amfani na jin daɗi sun ci abin da za su ci sun sha abin da za su sha kuma anan za su kwana yace muna hira da ƴan uwana har muka yi bacci sai nake tambaya yace in tambayi wannan na tambayi wannan na tambayi wannan na tambayi wannan sai kuma na tsaya nake tambayar kaina inji Abdullahi bin Mubarak yace shiru ba wanda ya bani amsa duk cikin tambayar da nake shi kuma da sanda a hannunsa Allah qadirun ala man yasha'u wallahi sai ya ji sandar ta ce alam ya ani lillazina alam ya ani lillazina amanu an takasha aqulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min alhaqi sai yace bala amantu billahi bala amantu billahi sai da ya faɗi wannan kalma sau uku yace a ran nan yace sai ya ji kamar ran nan ya shiga musulunci saboda irin abin da iji daga gurin da bai tunanin zai ji ba to su haka bayan Allah suke waɗanda suke auliya'ullahi Allah yana jiyar da su abubuwa na ban mamaki kamar yadda nake gaya mana wannan bawan Allah da ije ya ainihin me ya samu kansa lokacin hatsarin da na ya tsallake Allah kuma ya tare shi aka sauke shi a ƙarfin daga kan bena kun ga bai kawo komai gida ba amma ya ce a ji a ɗora tangerin gasa masa abin nan gurasa kuma matar ba ta ƙi ba ta je ta ɗora su sun san ba komai a kayi amma shi ya yi haka don kar makwabta su zo su tambaye su yau gidan ba kwa komai kai kuma gidanka ba a komai ka gagara haƙuri wallahi yau gidana ko ɗora ba a yi ba yau kaza kaza kaza ka je kana ta tereren Allah wai ba za ka iya haƙuri ba yunwa ta rana ɗaya Allah ya sauwake. To irin wannan Allah yana bayyana wa auliya'ullahi ma'ana badaɗansa yakan bayyana musu ayoyi. Irin wannan ne Abdullahi bin Mubarak ya ji kawai ya ji sanda ta yi magana. Itace ne a hannunsa. Wallahi sai ya ji ya yi magana. Kuma daman na gaya mana bayan Allah da yawa suna magana sai dai mu ba ma jin maganan ne sai wanda Allah ya zaɓa ya jiyar da shi. Ya ce sai na ji kamar ran nan, kamar ran nan na musulunta. Fudaili yana cewa lokacin da wannan aya muka samu bayaninta da irin fitsarar da banu Isra'ila suke yi. Ya ce wallahi, ice muka dukufar da kayi, muka dukufar da kayi sun roƙon Allah muke gafara. Shi ne Allah ta baraka wata'ala da suke wannan tambaya ɗin. Allah ya ce alam ya ani lillazina ai ma'ana alam ya abinan alam yahin ma'ana lokaci bai ba lillazina amanu billahi wa rasul abinan wa rasulihi lokaci bai ba ga waɗannan da suka yi imani da Allah da manzansa an takasha a qulubuhum ma'ana zuciyarsu ta yi tafshi ma'ana talinu wa tasukunu wa takhadhu wa tadma'in lokaci bai ba zuciyarsu da za ta yi irin wannan li zikrillahi saboda ambatan Allah fa badaru ila amalin da'ati bil qawl ku gaggawa zuwa ga ainihin me zuwa ga biyayyar Allah wajen magana ne wajen aiki ne da gaba da sauran motsinka da gangan jikinka kai abin da zaka yi wallahi dan Allah duk motsinka ya kasance dan Allah kake wa ma nazala min al da kuma abin da suke kallo na gaskiya yana sauka misali watakila a cikinku wa'inda suke ɗan shige-shige cikin waya an haifi wani yaro da na gani a nan jikin goshin sanar ɗin nan an rubuta Allahu da wasali da komai kuma rubutu raɗa-raɗa kamar yatsa a jikin goshin yara wallahi ɗan luɗe an rubuta Allahu da nas-nas da ainihin sauran ma'aikata kowa sai mamaki yake yi saboda ga Allahu a jikin goshin yaron rubutu rana fa duka ba Allah nuna mutane ayo yake ba kuma yana nuna duk mai hankali du mai hankali akwai abin da Allah zai masa ya koma zuwa ga Allah marasa hankalin ma sai dai su in ba su da rabo kowa sai al'ajabi yake uwarsa tana kwance fa akan gadon haihuwa an ɗauko shi kowa in ya leko sai ya ga wannan ne haka wani kowa yana mamaki ga Allahu a fuskarsa a rubuce a nan ɗin goshinsa Allah kai mana muwafaka saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yana nuna bayansa ayoyi daban-daban daban-daban daban wani lokaci in kana cikin bishiyoyi ban sani ba wasu ko suna lura in kana cikin bishiyoyi zaka ga wasu rassa yadda a irin tsarinsu zaka ga wallahi sunan Allah ne tsarin yadda suka kwantar da reshinansu da kwanar da suka yi wallahi za ka ga sunan Allah ne eh in baka san me Allah ba Allah ne fadu ya tsara hakan shi yasa manzon rahama ya ce ko kara ka samu yayi alama cross karka huce ture shi ma'ana dauke wanda ya cross din ka jefar shi kuma ɗayan ka bar shi a gurin Ka kaga alama ko itace ko wani abu kai ko bishiya ce a gidanka kaga wani reshen ya gifta sun yi haka to yi kokari inda hali ture ɗin amma mutane ba sa lura da ayoyin Allah shine Allah yake gaya mana wannan yanzu lokaci ne ba da zuciyar mutane za ta yi laushi ta nutsu ta kaskantar da kai zuwa ga Allah saboda ambatan Allah da yake faruwa ta kowane bangare saboda haka gaggawa zuwa ga biyayyar Allah wa ma nazala minal haqi da abin da yake sauka na gaskiya shine alqur'ani fa ya alamuna bima fihi su san me yake cikin sa sai annabin rahama sai ya karanta musu yace wala yakunu kallazina util kitaba min qablu fadala alaihimul amadu kar fa ku zama irin waɗannan da rayuwar su tai tsayi suka mance da sakon manzanni tun daga lokacin wa tun daga lokacin annabi Musa har zuwa lokacin annabi Isa tsakanin annabi Musa da annabi Isa kusan shekara 800 ne tsakanin annabi Muhammad da annabi Isa kusan shekara 650 ne mafi kankanta aka ce 600 to da Allah ko shekara 200 ne kaɗan ne to rayuwa ta yi musu tsayi sai suka manta da Allah sai suka canja littafin Allah kun san abin da suka yi wa'annan fasu wa'annan nan abin nan banu isra'ilan nasara da Allah ya ce abin nan yahudu da nasara ɗin to ai dukkan su ai duka banu isra'ila ne illa kawai aikin su ne ya bambanta su wa'ancan suna da ilimi su kuma wa'annan ba su da ilimi amma suna bautar Allah shi ne fa bambancin fa amma dukkan su banu isra'ila ne Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba su tsawon rayuwa wallahi abin da suka yi sai suka zauna suka tunda suna da ilimi sai suka canja maganar Allah littafin Allah ɗin duka suka jirkita shi abinda ba sa so su ɗauke shi a tsakaninsu in dai abu bai zo daidai da son zuciyarsu ba to za su yi hukunci da ƙarya in ya zo daidai da son zuciyarsu to sai su yi hukunci da littafin amma in a wani za su yi wa hukunci in za su samu wani abu to za su yi masa sassauci sai su yi masa hukunci da jirkitaccen littafin idan ko wanda ya ɓata musu ne in wanda ya ɓata musu ne to sai su yi masa hukunci da gaskiya su suna kallon sun ci riba to he suka zauna suka tsara wannan littafi da suka tara al'ummarsu he suka me he suka ce ga irin littafin da yake ingantacce fiye da wadda annabi Musa ya zo da shi fiye da wadda annabi Isa ya zo da shi saboda haka ku yi imani da shi da suka karanta wa mutane sai su mutanen he suka kafirce da wannan littafin da aka jirkita suka sa su a gaba suka rika kashewa kawai tunda su kisan rai abunsu ba komai ba ne ba isra'ila kashe rai abunsa wani abu ne kuma irin wannan musibar da ta sa asalin larabawa saboda san duniya Allah ya shimfiɗa musu duniya suka mance da Allah sai wa'anda Allah ya zaɓa akwai mumine fa suna nan amma ba za a yi da su ba a cikin mulki kamar yadda kasar mu akwai mutanen kirki amma ba sai ta su daga hannu su ce kaza ba mutanen kirki suna nan barjak a cikin al'umma kuma manya ba yara ba balle a ce kanana ne ba za a ba su wani shugabanci ba to su ma haka suke amma abin mamaki sai suka jawo kafiri kafirin da Allah ya ce walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum Allah ya ce ba za su taba yadda da kai ba Allah bai yi magana da lam ba dan ka gane maganar babba ce sai ya ce lan bai ce lam ba dan mu gane magana ce babba ko mu gane magana ce wacce take ba za ta taba yiwuwa ba ba yahuda ya yi imani da kai ka amfane shi idan ka ci amfaninsa ɗaya sai ya ci amfaninka ɗari idan ka ci amfaninsa goma sai ya ci amfaninka dubu wallahi gashi nan haka suke su asali shugabanninmu ne ba su san wannan illar ba ko kuma a'a sun sani amma tsoron duniya aminan lahira ko kuma ce tsoron mutuwa ya sa su sun miƙa wuya dole amma sun san eh ana cutar ta su wasu kuma jahilai ne ba san cutarsu ake ba su hakan gani suke morewa suke sun bar al'ummar suna ta mutuwa to shine Allah yake gaya wa fadala alaihim al'amalu da suka matsa da kisa din sai wasu ma'abota ra'ayi da hankali a cikin suka ce to yanzu irin wannan kisa da kuke ai kamata yayi idan kun san malamin da na attaura da yake biyayya ai mutane suke bin sa to me zai hana ku kirawo shi ku bijirto masa da wannan littafi idan ya imani jama'a dubbin ku za su yi kun ga shikenan an huta amma yanzu kuna ta kare kanku sai suka ce lalle kun kawo shawari mai kyau sai aka tara tume aka tara abin nan aka aka kirawo abin nan mutane aka kirawo shi wannan malami to da mun kafin ya zo an gaya masa ga abin da za a yi masa tambaya kuma ga irin matsala kuma ya san cewa sun canja littafi sai ya rubuta alkur'ani a cikin faifa sai ya dunkule kamar laya sai ya sa a wuyansa bari ka ji usulubi na hikima saboda ya san matsayata ne za su kashe shi shi kuma yana son ya kiran mutane zuwa ga gaskiya saboda haka lokacin da suka kira shi suka ce ya yanzu ka yi imani da wannan littafi da muka rubuta ya tsaya ya gani ya karba ya gani ya kallace su sai ya ce ni me zai hana na imani da shi sai ya nuna wannan faifan wato sai ya musu me sai ya musu fiƙiyya sai ya nuna wannan abin da rubuta na faifar alkur'ani wato yana nunawa ya ba su gane fa taɓa nan ɗinsa da ɗi ba su gane me yake nufi ba sai suka ƙaddara da wannan littafin na ƙaryan ne yin imani shi kenan batattu sai suka yi tabinsu amma akwai wanda su kuma su ɗanɗan suna nan tare da shi saboda haka sai yake ba su darasi underground yana karantar da su aka ga mutane binsa suke yi ba sa gun wa'annan bujirarrun ran da Allah ya karɓi rayuwarsa an zo za a tsiraice shi don kyautata abin nan ɗinsa gawarsa sai suka ga laya a nan ɗinsa da aka cire aka buɗe sai aka ga ayoyin alƙur'ani ne ya rubuta ashe wannan abin da yi musu ba ainihin littafinsu yake nufi ba to daga nan banu isra'ila na ainihin wato nasara kenan suka kasu kashi saba'in da biyu wayancan suka kama can wayancan suka kama can wayancan suka kama can kamar yadda banu isra'ila annabi musa suka kasu kashi saba'in da ɗaya mu kuma wannan al'ummar za su kasu kashi saba'in da uku amma manzan rahama ya gaya mana ya ce kulluhun finnari illa wahidata ya ce dukkansu suna cikin wata sai dai ɗaya ce sahabbai suka tsorata suka ce wamal wahida ya rasulallah mece ce ita ƙwaya ɗin ya ce abin da na kasance a yau a kansa nake tare da ku muke gudanar da shi na gaskiyar addinin Allah to duk wanda yake kan wannan shine zai tsira kawai sannan sahabbai suka samu nutsuwa kaga daga nan sun san cewa duk abin da ya sabawa abin da suke kai a lokacin annabi to ba za su yi aiki da shi ba daga nan suka ji bakin cikin da sun kashe shi lokacin ashe ashe yana ta kiran mutane zuwa ga gaskiya Allah ka datar da mu saboda haka yace kallazina abin nan kallazina utul kitaba min qablu fadana alaihimul amal rayuwa ta tsawaita a gare su zamani ya tsawaita bainahum wa baina anbiya'ihim faqasat qulubuhum zukatan su he suka bushe lam talin li zikrillahi ba ta yin laushi saboda ambatan Allah dan ba sa ambatan Allah don Allah idan kana da bushashiyar zuciya ai zuciyarka za ta gaya maka baka da kirki baka da imani sai dai kaki za ta gaya ma za ta gaya mu duk wanda yake da zuciya mara kyau wallahi ya sani zuciyarsa za ta gaya masa ka ka dure da ambatan Allah kai ta istighfari kana hailala kana tasbihi wallahi za ka ga irin yadda me Allah zai tausasa zuciyarka sannan in kana da hali akwai maraya da kashina marainiya da kashina yi kokari yi musu wani abu na ainihin me na alheri ka ta fare ka shafa kansu ka ga yadda zuciyarka za ta yi tauki ka ji yadda za ka ji ba ka son zalunci ji sa majoratin masu kuɗin mu ba su da imani saboda su suna kallon duk wanda ba shi da dukiya kawai shine bai iya neman tawo bai samu ba kawai amma su da suka samu ganin suke so suka fi kowa to sun tashi a tutar na wallahi sai dai in sun tuba duk wanda yake ga dabararsa ce ta bashi arziki ba Allah ba to ranar kiyama a tutar na zai tashi shine Allah yake gaya mana wa kasirun minhum fasiquna da yawan su dai suka fita a da'ar Allah liqaswati qulubihim saboda bushewar zuciya zuciyar babu alkhairi cikinta ba ta san mai alkhairi ba ta kaunar ganin sa Allah ka tsare mana imanin sai Allah ya ce ilamu hayyan اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون Allahu akbar Allah ya ce ilamu ma'ana ayyuhal mu'minuna Allah fa yanzu yana ta magana ne da mu'minai fa Allah yana ta magana ne da mu'minai kuma in Allah ya dauki magana da mu'minai sai ka ji ana ta tafiya ana ta tafiya saboda dadin ta shi Allah yana jin daɗin hira da bayansa na ƙwarai kamar yadda yake kyamar hira da kafiri wato ka ɗauki alƙur'ani kana karanta shi ko ka zauna kana ta ambatan Allah Allah yana son ka Allah yana son mai duk irin wannan wallahi ka zauna baka da aiki astaghfirullah astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah allahu akbar ka zauna baka da aiki sai wannan Allah yana son ka wallahi duk fa abin da aka sauƙaƙe mana mu fita mu dan nemi abincin nan alfarma ce dan bautar aka yi saboda bautar ba za ta yi ba sai kunkumi ya dan yi karfi to ka fito ka ɗan samu abin da za ka ci manomi ne kai ɗan kasuwa ne kai abin nan aikin ofis kake yi ko ma wacce irin sana'a kake yi alfarma Allah ya maka don ka ɗan samu abin da za ka ci ƙashin bayan ka ya ƙarfi ne ba wai an aiko ka ka tara dukiya ba ne ita tara dukiyar ta Allah ce idan ya so sai ya tara maka da Allah mutum nawa ne suna zaune suna zaune suka zama masu kuɗi cikin hayyaci musamman irin wannan lokaci na siyasa haka kawai sai ka ji an yi maka alar an tura maka kuɗi ha ce ai wannan ka ne turo maka baka sha wahala ba ko baka ga miliyoyi a akawun ɗinka aljannar Allah za ta aljannar Allah za ta samu kana zaune kawai ina zaune kawai muna zaune kawai aljannar Allah ta samu wallahi ba zai yi ba dan Allah ya ce wa man arada al-akhirat in akhirata ne arama ya ce akhirati ko akhirata Allah ya ce wa sa'alaha sa'ayaha dole sai ya yi aiki irin aikin da zai samu lahira amma duniya Allah ta yi wanda ya so za mu ba shi amma sai Allah ce liman na sha'u daga wanda muke so ma'ana wanda muke son mu jarrabe shi maga zai rike imani zai kaddara wannan ni'imar da muka yi daga gare mu ne kuma ya baiwa wadda suka cancanta Allah ce to ku sani ya ku mu'mine annallaha yuhyil arda ba'da mautiha Allah fa shine yake raya ƙasa bayan mutuwarta bin nabati da ainihin tsirrai to fa kazalika ya fa'alu bi abin bi qulubikum haka zai aiwatar a zukatanku ya ruddu ha'ilal khushu'i idan ya so ya mayar da ita zuwa ga kaskantar da kai da tsoron Allah irin na cikin zuciya din bi zikiri wajen ambatan Allah wa tilawatil qur'ani da karanta alqur'ani wal amalu bil qur'ani sannan in ka karanta kuma kai aiki da shi ita ce babbar damar yanzu da ta gagare al'umma ana karanta alqur'anin kuma aiki da shi yayi wahala Allah ya ce kada bayyana al-ayati ayoyi fa sun bayyana addallatu ala qudratina wa'inda suke nuni bisa irin ikon mu bi hada da irin wannan ainihin ayoyi din wa gairi hada watanta la'allakum ta'qiluna dan ku hankalta ku san waye Allah ma'ana likai takamman uqulakum don ainihin me hankulanku su cika su daidaita su koma zuwa ga abin da yake na gaskiya ne Allah kai mana muwafaka sai Allah ya ce innal musaddiqina إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم Mm.
يضاعف لهم ولهم أجر كريم to ku duba ku gani sai Allah ya sake magana yace ilamu a can da yace ilamu din ma'ana ayyuhal mu'minuna nan kuma sai yace innal musaddiqina wal musaddiqati masu gaskatawa daga cikin ainihin maza muminai sannan da masu gaskatawa daga cikin mata muminai ma'ana allati tasaddaqna wa'inda suka gaskata kalmar Allah Allah tabaraka wa ta'ala sai yake cewa to wa aqradullaha qardan hasana to kuranta wa Allah rance rance wanda yake mai kyau kuranta wa Allah rance rance kuma wanda yake mai kyau ai ma'ana raji' ila abin ila zuku wal inasu bitagalib an rinjayar zuwa ga ma abin nan aka ambaci maza sannan aka ambaci su mata ɗin ko kuma zuwa ga su mata aka yi adafin aikin aka ce aqridullaha wato sai aka rinjayar da maza maimakon a kawo da ta'anisi tunda da mata da maza ne amma sai aka ce aqridu ma'ana wa aqridullaha ɗin ko wa aqridullaha to ku bai Allah rance rance mai kyau Allah ya ce yudha'aku lakum abinan lakum Allah zai ninninka musu ba iyaka walakum ajrun karimun kuma Allah yace suna da lada wanda yake mai girman daraja Allah tabaraka wa ta'ala ya kebe ya ajiye musu yace wallahi shine sakamakon su da Allah idan Allah ya kebe sakamako yace wannan nasuwana ne akwai wanda zai hana da Allah idan Allah kuma ya danke arzikin sa yace ba zai baiwa kowa ba da Allah akwai mai iya kwata to mu koma zuwa ga Allah abu ne mai sauƙi in ka koma zuwa ga Allah wallahi duk halin damuwar da kake ciki wallahi za ka rabu da ita walahun ajirun karim suna da lada mai ainihin daraja mai girman gaske Allah sai ya ce wallazi na amanu والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون Allahu akbar والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم Hmm.
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم na'am Allah tabaraka wa ta'ala sai shi to sune wa'annan wato almusaddiqina wal musaddiqati din sai shi to sune wa'annan da suka yi imani da Allah da manzo yaya ake ganewa mutum yayi imani da Allah da manzo imani da Allah na farko shine a ga duka ayyuka na son zuciya ka kaurace musu idan ka kaurace musu to ka gaskata manzo cikin abin da izo da shi sannan ka bar abin da yake duka na nau'i ne na shirka ɓangaren son zuciya ne ko ma menene to ka kiyaye shi Allah tabaraka wa ta'ala yana kallonka yana kallona shi yasa gaskata mango shine tasdiquhu fi ma akbara waje cina gumana ha anhu wa zajara wa wa wa maluma haka suke ta kawowa والذين آمنوا بالله ورسوله أو ورسله ne na ko- yawa ورسله wannan da suka yi imani da Allah da manzanninsa Allah ya ce ulaika humus siddiquna wayannan sune masu gaskatawa ma'ana wanda suka kai matuka ma'ana almubaliguna fit tasdiqi sune suka kai matuka wajen gaskatawa wa shuhada'u inda rabbi kuma sune ainihin me ashuhada'u inda rabbihim kenan alal mukazzibina akan wayanda suke masu ƙarya za su ba da shaida kansu min al'umami daga al'ummomi da suka gabace mu Allah ya ce lahum ajarun abin nan lahum ajaruhum wa nuruhum wallahi suna da wani lada suna da wani haske kamar yadda muka karanta a ayar jiya yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim ko Allah tabaraka wa ta'ala yace wallazina kafaru amma wa'annan da suka kafirta wa kazzabu bi ayatina suka ƙaryata ayoyin mu adallata ala wahadaniyatina wanda suke nuni bisa ainihin kadaitakar mu inji Allah Allah yace ulaika ashabul jahim wa'annan fa sune asalin yan wuta la yufariqunaha abadan kuma in sun shiga wallahi Allah ya ce ba za su rabu da ita ba to irin waɗannan abubuwan da ake karantawa na ayoyin Allah wani kana kallonsa inda hankali kana kallonsa a idan ka ayar Allah ce kai da ka gani ka san ayar Allah ce ni da na gani na san ayar Allah ce amma abin mamaki menene yasa ba za mu tsaya mu yi me Allah yake so ba in dai ka san kayar da Allah shine Allah kuma ka karanta littafin Allah ko aka karanta maka ka ji kuma ka fahimta to me zai hana kai aiki da shi wallahi mu cire son zuciya malam yace lamma zukira halul fariqain yayin da waɗannan ayoyi suka bayyana ko suka ambaci halin bangarori guda biyu fil akhirati alahira aqar umurud dunya suka kuma kaskantar da al'amari na duniya bi annaha mimma la yatawassalu bihi ila fawzul ajil abinan ajil cewa al'amari na duniya fa idan ka rike ta ita wannan duniya din wallahi ba za ta kai ka zuwa ga babban rabo da yake lahira da Allah ya tattali ga masu abin kirki ba wannan duniyar in kai riko da ita yanda za ka gane zan gane da Allah ya ce wannan duniyar da kuke kallanta da tana da daraja kamar fuffuken sauro da kafiri bai sha ruwa ba da Allah dubi sauro kullum ina buga misali da Allah a duhu yanzu misali ka ɗauko lauma to kwa ɗaiwo cokali na abinci sauro ɗari sama da ɗari zai iya hawa kai baka san da shi ba kuma kai bakin kuma ka cinye ba za ka ji ɗanɗanon abincin ya canja ba haka ne ko ba amma sai aka ce ƙwaya ɗaya ƙwaya ɗayan ma sai aka ce fuffikensa ba shi ɗin ba fa gaba ɗaya a'a fuffiken Allah ya ce da duniya tana da wata ƙima da daraja a wajen Allah to da wallahi kafiri da bai sha ruwa ba inda a ce tana da daraja kamar fuffiken sauro kuma wannan duniya ce za ka tsaya kai dai kawai kai ta ɗinka kaya kana sawa kai ta ɗinka kaya kana sawa wani fa abin mamaki idan ya sa riga ya cire ta hikenan ba za ta koma ba kuma musulmi ne fa kuma inda za ka je ka ga makwabtansa sai ka tausaya musu wace irin rayuwa ce Allah ya sauwaje saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yace in abin manzon rahama yace an Allah ya bina madarama ke cewa innan duniya hulwatun khadiratun ita duniya da kuke kallanta wata alawa ce mai dan karan zaki kuma kore mai kyan gani amma a ido da kan harshe yace fa inna allaha mustaqlifakum fiha fa yanzura kaifa ta'maluna Allah ya sanya ku cikin ta ya duba ya ga ya za ku yi za ku yi adalci ku samu wancan babban rabo da baya kare ko kuma san zuciya za ku yi kuma sannan ɗaya hadisin na manzan rahama ya ce a duniya mal'unatun mal'unun ma fiha ita wannan duniya da kuke kallanta wallahi tsinanniya ce da Allah in banda tsinanniya ce ya za ka je ka kashe mutum yana cewa la ilaha illallah muhammadun rasulullah da Allah in ba tsinanniya ba ce ya za a yi haka sainin ne na wannan duniya tsinanniya ce ko ka yadda da maganar annabi ko ka yadda haka take kuma ya ce mal'unun mafiha yanzu wa'yancan wanda suke irin wannan aikin a ce ba tsinannu ba ne da taka mutum da bugu da bulala har sai an kashe shi a karɓi kuɗin fansa kuma ba a sau shi ba a kashe shi kuma shugabannin da ka zaɓa na zaɓa suna can suna kallo duk ba irin abin da ba sa gani a media duk abin da ake da waya duka suna kallon komai karka tsammanin ba sa gani kuma irin wayannan wa'azuzzuka da ake yi dinnan wallahi babu wani mutumin inda ya babba ne a arewacin ƙasar nan ka shiga gidansa babu sunna tv ko ko ko wayannan kafafan karatuttuka da ake in baka samu wannan ba za ka samu wannan amma me yasa faɗayin duniya ya sa suna tsoron mutuwa ba za su fito su faɗi gaskiya ba wa'azin ne ba sa ji ba ko kuna tsammanin ba sa jin wa'azin wallahi suna jin wa'azin suna ji wallahi suna ji saboda haka kwaɗayin duniya ne ya sa musu tsoro na mutuwa to ita kwa damar mutuwa haka take inda ba ka kyamar haram inda ba ka kyamar haram kawai yaki haram yaki ba ba haushe na ce yaki haram yaki halal ba to yanzu magana ta canja yaki haram yaki haram ne halal ɗin ma ba a neman ta sai waɗanda Allah ya tsarkake su kawai wai kawai kuma mutum wai ka kaddara masa alkhairi mai irin wannan siffa ta yaya zai ji tsoron Allah ta yaya za a yi ba zai ji tsoron mutuwa ba tunda baya tare da Allah ya tattare shirginsa daga gaban manzon Allah duk mutumin da yasa zalunci a gabansa ba zai yi tsoron mutuwa ba ku ga Allah ya magana akan Yahudu da Nasara ba yace da a ce za su rayu shekara dubu a ƙara musu dubu ta ƙare yace Allah ya ce ba abin da zai hana su shiga wuta ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin ko me yasa saboda kwadayin duniya ne da su shi yasa duk inda suka shiga masifa za su shimfida ta kwadayin duniya to bakin cikin shine musulmi waye biya su ya manta alqur'ani ya zo ya nuna masa ga yadda zai sarrafa rayuwarsa kuma Allah ya saukar masa da arziki wanda yake ya ji dadi dadin da bai taba tunaninsa ba kuma ya mutu ya samu rahamar Allah wata baturiya da Allah tabaraka wa ta'ala ya kimsa mata kyakkyawan tunani irin wa'annan masu yaƙi a yankin gabar ta tsakiya da suka kama ta ta ga yadda suka girmama ta da irin abin da ake mata kafin a zo a karɓe ta ko sharaɗin da zai zo a karɓe ta yi da kanta ta fito media take cewa mutanen na wallahi kan gaskiya suke ta ce ko ban taba ganin yadda ake girmama ɗan adam ba irin wannan gurin ta ce kun ga gaci ta ce ita kafira ce da Allah mu ji maganar ta ce ita kafira ce amma wallahi suka nuna mata gunda za ta yi wanka suka kawo mata sutura da za ta canja kuma suka keɓe ta ta ce ina leƙen inda zanga wani yana ɗan leƙo ni ta ce kwakwula ni ba sai ba suna cikin hidima su kawai kuma masaukin da aka bani da irin abincin da aka shirya mu ta ce ko ni zan wa kaina iyakaci kenan ta ce wallahi akan gaskiya suke ta ce kuma yanzu na fara tunani to Allah ya sa ta musulunta to yanzu kai da bature zai ba da irin wannan shaida ta kyakkyawar ɗabi'arka kuma sannan shaidan ka yadda ya rinjaye ka Allah ya sauwaje Allah ka shiryar da mu to shine anan malam yake ga mana ayar da take tafi za ku ji misali a gun Allah al'amari na duniya lalatacce ne baya kai ga mutum zuwa ga babban rabo na lahira kuma annaha umurun abin nan khiyaliyatun qalilatun nafai ita wani irin dan wasanni ne da ake jujjuya ka abin nan me ake juyar da ake juya mutum hankalinsa abu ne ƙarya ce amma sai a rika faɗin sa a baki kamar da gaske za mu ji misalin in mun shiga ayar Allah yake cewa me i'lamu annama alhayatud dunya la'ibun wa lahawun wa zina na'am وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد na'am كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما Allahu akbar وفي الآكنة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان na'am وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور to da Allah ka ji dan uwana don Allah ku ji dan uwana Allah ya ce mal hayatid dunya illa mata'un gurur dan rudi ne kawai na abin nan rayuwa ce ta dan wani rudi kawai da Allah ku ji yadda Allah ya misalta mana duniya sai Allah ya misalta mana da ita kamar wasan yara da Allah a saurari misalin misali yara in suna wasan doki ni su suke gudu da dokin ne ko dokin ne yake gudu da su a da Allah tambaya ne wai dokin da suke hawa wannan ya ce doki na wancan ya ce dokinsa ko kuma sannan in an sauka ce wallahi doki na ya fi naka gudu da Allah mun fahimci misali sai kaga a junansu fa sun tsaya kai wallahi doki na ya fi naka gudu wanda ya ce a'a kai na wani baka ji irin kukansa ba da Allah karan kuka yake yi da Allah duka a zahiri gashi magana suke yi haka ne ko ba haka ba amma a hakika hakan yake to haka misalin wannan rayuwar duniya kamar yara ne mata da suke wasa da yan tsana da gado da waye an yi aure waye ga waye ko da Allah tabbatacce ne da gaske a ce ga amarya ga suwaye da sauransu to wannan duniyar haka take wallahi haka Allah ya buga mana misalinta shi yasa yace e ilmu annamal hayatud dunya sai yace la'ibun wa lahawun Allahu shine maganar banza yanzu wannan yar- yara da suke duk abin nan suke gudu a samo kirakaye a daddaura a jikin kara ana tafiya wai yana haniniya kuma yana cewa ka ji doki na yadda yake haniniya fa da Allah ka bai kai matuƙa ba amma tunda yaro ne fa da da lokacin sa ne ba ku ga idan ka duba cikin tarbihul gafilina shehin malami ya kawo a cikin bustanul arifina wani malami masani da za a sanya shi cikin na taba karanta mana wannan kisa sai dai kumanta aka zo za a zabe shi a matsayin alkali mai shari'a su ko malamai da tsoro suke yi sai dai sai dai sarki ya tilasta su da ya tashi kawai sai ya daura dokin kara ya daddaura masa raka yayi masa kai kawai ya rika yawo ana washe gari za a nada shi ba ya kace babu malam wani ya haukace ba za a ɗaura shi ba ba shi kenan ya huta ba ya samu abin da yake so Allah ya sauwai kun san me ya faru na san wasan ku san manta akwai wani bawan Allah shi kuma ya ce sai ya shawarci mutum ɗari ya aure ai a cikin kisan na faɗa mana haka ran nan da ya fito cikon na ɗari sai kuma ya haɗu da wannan malamin to yanzu da Allah shi kuma yana shawartar ma'abota hankali ne yanzu kuma ya ga ga kato da rawani kuma yana kan dokin kara zai shawarce shi kai kana kallon mahaukaci ka shawarce shi yayi shiru sai ce to yanzu ni nayi wa Allah alƙawari na ce in dai na fito daman ya alƙawari ce duk wanda ya haɗu da shi bai keɓai ba sai ce duk wanda ya haɗu da shi in ya fito shi in ya nemi shawarinsa kuma ya bayi shawarin to shawarinsa zai dauka kuma irin wannan matar zai aura kuma yana fitowa sai haɗu da wannan mahaukacin ma'ana mahaukacin ganga ya tsaya ya yi shiru har ya bar shi ya huce ba sai ce kai to ai kuma ne wa Allah alƙawari sai ko ya gudu ya bi ya ce ya majnun ta'al ilayya ta'al ilayya sai ya yi kana yana zuwa gunsa yana jijjiga kanka ne ce kauce doki na cizo yake kar ya cije ka yace a da Allah ka rike shi kar ya cije shi ma da ya biya shi ko yace rike shi kar ya cije ni yace to amma na ga ma kar ka zo kusan sa yace wallahi wani shawari nake da shi kuma nayi alƙawari duk mutumin da na fito na samu na fitowa a gidana mutumin da na fara gani in yi ban shawari shawarin zan dauka kuma da na fito sai na haɗu da kai kai kuma ga baka da hankali shi bai san malamin ba wai abin da bahaushe kan ce an yi shuka a idan makwarwa ko sai ce me ya shawarin naka sai ce wallahi aure nake so zan yi to amma ban san irin matar da zan aura ba shine nake neman shawari nace sai na shawarci mutum ɗari yanzu na shawarci casa'in da tara yanzu kai ne na cikon ɗarin to amma duk da haka ban shawari sai ce sai da ya ce ya ce ai mata guda uku ne ban guri ta doki na cije ka kawai sai juya sai tafi abinsa to ai yanzu bai bashi amsa ba kun ga akwai buƙatar ya nemi amsa sai ya ce ah to ni yanzu mata guda uku to a cikin ukun wace zan aura sai ya daɗa binsa da gudu kaga shi ma ya samu aiki da ya bi shi da gudu abin mamaki ya sha gaban sai ce kai na gaya maka baka tsoron duk wallahi in ya cije ka fa kaza kaza da barazana da komai kuma wallahi baya dariya yace ah yace abin mamaki yace baka san su bane yace yace a ina son ka taimake ni ka gaya mu ya kai wannan mahaukaci sai yace to ɗaya taka ce ɗaya in kai sa'a taka ce in baka yi dace ba kuma ba taka bace ɗaya kuma gaba ɗaya ba taka bace a san yanzu tunanin wasu ya tafi zuwa wani waje ko? Allah ya sauwake. Sai ce, to ka taimake ni kamun bayani, ita wacce kace ta wace ya take? Sai ce, ita ce wacce za ka aure ta budurwa ce. Ba ta san tarbiyyar kowa ba sai ta iyayenta sannan kuma gidanka da za ta je daga kai sai ita, ɗabi'ar da ta ɗauka, to abunka za ta ɗauka. in kana da kyakkyawan abu kana da kyakkyawan hali to kyan hali za ta yi in kana da mummunan hali mummunan hali za ta yi saboda haka wannan taka ce ko ka sauta ko ka rike sai ce to kuma ɗayar fa da kace in nai sa'a tawa ce in ban yi sa'a ba tawa ba ce sai ce ita ce matar da mijinta ya mutu kuma yana kyautata mata sai kwatsan mutuwa ta raba su to idan ka aure ta akwai yiwuwar ta zama matarka akwai yiwuwar ta zama ba matarka ba idan ka musguna mata za ta ce Allah sarki mutuwa mai ban haushi da wane yana nan da ba ai kaza ba to baka kyautata mata ba yace in kuma ka kyautata mata to za ta zama matarka kuma ka mantar da ita abin da yake damunta da Allah mun fahimci hikimar maganar nan sai ce to ɗayar fa yace a ɗayar ba ta kace ba ta wace eh yace ba ta ka bane yace ita ce wacce ta hayayyafa a wani gida wani dalili yasa suka rabu da mijin to wannan san in gaya maka duk inda mace ta bar ƴaƴa a gida barjak to duk inda ta je hankalinta yana kan ƴaƴanta kai kuma gashi ka yanzu kai kadai ne to yanzu ya rage gare ka sai ka je ka duba a cikin waɗannan guda ukun ka zaɓa yace gafara kan doki na shi je ka sai Allah ya sauwa to saboda haka ita wannan duniyar da kake kallanta mutanen kirki wallahi abin da suka rika alkhairi suka rika kuma alkhairin ya kai musu suka samu nutsuwa suka samu sakamako a wajen Allah abin yau kun ga shi matsayi za a bashi kuma matsayin nan gudun sa yake saboda ya san hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar kiyama alƙalin da yi adalci a cikin mulkin sa yayi adalci fa ba wai bai yi ba amma idan kiyama ta tashi tambayoyin da za a yi masa zai rantse da Allah ya ce da ba a halicce shi ba akan tambaya tsakanin hukunci ne tsakanin mutum biyu wato mai kara da wanda ake kara mutum biyu kawai ba ba duk sauran shari'ar da ya zauna ba kuma duk adalci fa yake yi amma zai kwammace da Allah bai halicce shi ba da Allah ya marar adalci ya marar adalci don Allah ya ka tafi ofisoshi na jami'an tsaron mu yadda suke shari'a ta son zuciya kuma abun bakin cikin masu gaskiya fa duk an ture su a gefe kuma ba su isa su magana ba kai ka rantsa da Allah su ba jami'an tsaron bane amma sharrin mai sharri ya sa dole su ja baya sai an je kiyama Allah yake cewa to wannan duniyar ita ba komai bace wallahi ba komai bace la'ibun wasanni ne kawai ya ta'abun nasu mutane da suke wasa fihi a cikin sa ma'ana ya ta'abu nasu fihi anfusahum jidda ittiabu sibyan imana yace wasa irin na yara shine wancan misali da na kafa mana ga wasan ga masu wasan yaddada in mata ne ga masu wasan doki in maza ne ko kuma a zo kai mukaddara yara ba suna wasa ba a ce wannan shine sarki wannan shine waye kaza kaza ko yanzu misali kai mai hankali yanzu ka isa ka fito a cikin garin nan ka ce kai ne sarki ka ci dukan tsiya ga sarkin kowa ya san shi ka zo ka ce kai ne sarki amma saboda wancan shi shirme ne har zuwa zai kuma ya gaisuwa a gun sarki haka ne ko ba haka ba ko yara ba ma kallo suna yi su zo su yi gaisuwa a gun sarki ai ana yi akwai lokuta da za ka ga yara irin wannan din za a yi a shirya da dokunan kara din kuma har sarki za a je a gaisu da Allah ka zo kai babba ne kai rawani ka ce ni ne sarki ka ga yadda za a yi maka to amma kaga dalili shi wancan sarki na hakika da ice ya san wannan shirme ne na yaro har kyauta zai musu saboda san shirme ne kawai ana tashi da an koma gida an gama hukunci shikenan yanzu shikenan kowa ya tafi sai kuma dare yayi ai tabbacin gajiya saboda an yi ta gudu an ce doki yana da gudu Allah ya sauwake. Allah ya ce, walahun kuma wasa ne irin na ɗebi zubar kawai, yalhuna bihi an fusahun da suke wahalar da kansu, wa zinatun kuma ado ne kalmala bisil hasana, kamar yanzu wancan ya sa riga mai kyau, wancan ya sa riga mai kyau, in ya zo bacci da ita zai yi. To idan mutuwa ta zo, yadda ya cire rigar nan haka za a zare ransa, shi ne hikima. Allah kai mana muwafaka. Wata fakurin bainakum sannan kuma kamar alfahari ne da mutane suke yi nan duniya. Ni ne nake da kaza, ina da kaza, a jiha kaza, ina da kaza, cikin garinmu nan ina da kaza, guri kaza, ina da kaza kaza, sannan ƴaƴana kaza ne, jikoki na ma yanzu kaza ne, akawun ɗina in ka duba kaza ne. Da Allah zai tafi da kokon da kabari. yalhuna bihi anfusahum wa takasirun fil amwal wal aulad da gasa na tara dukiya da yaya shi yasa Allah ya ce alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamu summa kalla saufa ta'lamuna sai ce kalla law ta'lamuna ilmal yaqin sai ce la tarawunna al jahima wallahi da sun ga wutar da da suna da sani sani ne yaqini ba a je lahiran ba amma wallahi za su ga wutar Allah a idansu saboda yaqini na zuciya Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana wata kasirin fil amwali wal auladi sai ce kamar salil gaisi a ajabal kuffara kamar ainihin tsiro ne na gona shuke-shuke da kuka je kuka yi ya kawo kai yayi kyau don Allah duk mai gona irin yanzu da la'asar ya je ya tafi gonarsa baya dawowa da farin ciki in gona ta yi kyau saboda yana zuwa in ya ganta ta yi kore kore kuma da la'asar ya fi kyan gani akan da rana saboda haka in ya dawo ba zai ji nishadi ba ai zai ji nishadi amma yanzu wannan koren da ije ya samu wannan amfanin nasa zai tabbata a kore shi kansa baya son ya tabbata a kore yana buƙatar ya kai matukar wani ƙarfi ne ya nuna ya samu amfanin sa ko to saboda haka ai akwai lokacin da zai bushe sai ya girbe ya samu amfani to kafin ya kai matukar amfanin sai ya bushe me yasa ke tsammanin zai samu kansa kamar salil gaisi a ajabal kuffara na baki sun ma yahiju ka shuka ka je misali yau kaga abin yayi kyau kana ta farin ciki an yi noma na farko rage ya kama hatsi ya tashi bangaren dawa ko gero bangaren shinkafa duka ta haihu guri ya cika yayi kyau tana neman kunshi in shinkafa ne in gero ne ko dawa ko sauransu da makamantansu sun kama kunkumi wani ya tafi kirki washe gari sai ka je ka samu duk sun bushe ya tsala sun mai heju fatarahu musfarran sai ka ganshi ya fatattake sun mai yakunu hudama ma'ana musfarran zaka ga yayi baki kirin ya zama ainihin ya gagge rididdigagge sun mai yakunu hudama Allah ya ce zama fatatan yadma halu birriya iska ta abin nan ya abin nan ya karere ya rididdige iska tana tafiya da shi saboda ya lalace to misalin aikin duniya wanda mutum bai yi shi dan Allah ba ba zai je lahira ya same shi ba saboda haka sai yake cewa amma wa fil akhir abinan wa amma da'atu wa ma yu'inu alaiha min malin wa waladin fa min umuril akhirah yin biyayya wa Allah da abin da zai taimaka biyayyar akanta abin da ya shafi dukiya ne ko abin da ya shafi ƴaƴa ne to wannan al'amari ne na lahira wato duk mutumin da ya samu kansa Allah ya bashi dukiya bashi da aiki sai bin Allah iyalansa ya tsaya da tarbiyyarsu sallah ba ta kubce masa kyautatawa makwabta ko abokan zama baya kubce masa to al'amari ne na lahira sai yasa Allah yake wa fil akhirati azabun shadid akwai azaba mai tsanani liman asara alaiha dunya akan wanda izabu duniya ya bar lahira kuma wa magfiratun min Allah akwai fa gafara daga Allah wa ridwanin da yadda liman asara ha ala dunya ga wanda ya zabi lahira akan duniya wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya bata kasance kuma face wani dan rudi ne kawai ai ma'ana ad-dunya nafsuha ita duniyar karan kanta gurur kawai rudi ne la haqiqata laha bata da tabbaci idan dai har wancan wasa na yara yana da tabbaci to duniya tana da tabbaci dan Allah ya san yara yana da tabbaci ko da ya sana tana da wani abu don Allah in ka shiga gidanka in kuka shiga gidaddajinku sai kuka ga yara Allah ya azurce ku da yara kanana maza da mata ai suna dan yin wasa su zuzzube shirgi ko don karka je ina horanka nasiha ce karka rika canka da kafa kana tutturewa zaka iya haduwa da fitina ina fatan mun fahimta akwai wata baiwar Allah ana yin bayanin tana cewa ƙarya ne yaran nan yan banza kaza kaza kaza ta zo sun yi sun bar mana shirgi akan tana canke wannan ta canke wannan sai ta ji an kwashe ta da mari sai da ta faɗi aka rasa kuma waye ya mari don ita kaɗai ce a gudu wayancan kuma suna gefe suna kallon ta he ihu suke ji kawai wata tana zuwa ta ce ake ma kin sani wannan kayan yaran da kika taɓa ne so in har ya tare maka hanya sun ku ya ɗauke ka ajiye a gefe don Allah mun fahimta ƴan uwana in har ya tare maka hanya tunku ya dauke ka duk ajiya gefe in dai ba saban Allah bane amma in na saban Allah ne to wannan ɗebe ka zubar amma dan dan wasan su da suke na girke girke wannan gado ne waye kaza wannan waye kaza wannan mai mai gida ne wannan mata duk ba ruwanka da wannan wannan ƴan tsana da suke a musulunci ba ta da laifi ina fatan mun fahimta Allah ka sa mun dace a lokaci mu ya cika daidai saboda haka a ƙarshe Allah ya ce la yagurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad kan rayuwar waɗanda suka kafirta ta ruɗe ka a cikin gari kaga ana jujjuyawa cikin manyan motoci kaga ana jujjuya cikin manyan suturu alhali ba Allah ake bi ba Allah ya ja kunnan annabi ya ja kunnan dukkan mai hankali wanda ya imani da annabi yace karka yadda wannan ya rufe ka wallahi gurranaka taqallubul ladina kafaru fil biladi sai ce mata'un qalilun summa ma'awahum jahannam dan jin dadi ne kadan dan jin dadi ne dan kadan amma in rayuwa ta kare wallahi wuta za su koma aka san idan da suna bin Allah to rayuwarsu za ta yi kyawu to amma ba Allah suke bi ba Allah ya ji yadda su dadi ya ba su yaya ya ba su dukiya ya ba su mulki ya ba su kuɗi ya ba su ya ba su komai amma ba sa bin Allah to karka yadda da wannan rudin in dai babun Allah ki karka yadda ka bi shi kuma karka shaukin sa lakin allazina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar sai dai kawai waɗannan da suka kiyaye dokokin Allah to suna da aljannar Allah wacce koramu ke gudana karkashin ta za kuma su tabbata cikinta Allah ya ce fiha nuzul ai ma'ana khalidina fiha za su tabbata cikinta nuzulan min indillahi masauki ne daga wajen Allah wama indillahi khairul lil abrar abin ku da yake wajen Allah shine mafi alkhairi amma fa ga masu biyayya sai ka ga mutum da hankalinsa wai wannan duniya ta rude shi har in ya ga wata ni'ima da Allah ya wani bai san wannan jarrabar ba wai sai ya ce kai wannan duniya rakiya muka yi to in kana neman jaki ko mahaukaci in an baka igiya dauro shi in dai aka baka ya kace ka dauro mana mahaukaci ko jaki sai ka ga masu irin wannan ɗabi'a shi bai san barin sa da aka yi a cikin wannan yanayin wannan halin shine yafi alkhairi gare shi ba in kuɗi ne aka bashi tsayar da zai tafi tafi wacce in mulki ne aka bashi shegantakar da zai tafi wacce Allah ka tsare mana imanin Allah ka tsare mana imanin mun tashi sai mu tashi ayatul 21 ko sabiqu ila magfirati har yanzu ku duba ku ga wannan fa har yanzu Allah magana yake tayi da mu'mini Allah ka sa mun dace Allah ka sa albarka wannan gari namu Allah ka albarkaci zuriyar mu ya Allah Allah ka shiryar mana da ƴaƴaye ya Allah muna addu'a ta musamman ga matasa na wannan gari namu da wannan kewaye namu ga baki daya Allah ka shiryar da su Allah ka shiryar da su ya Allah Allah muna roƙonka ya Allah ka fullo musu da sana'o'i wanda za su yi dan rike kansu ya Allah Allah ka raba su da irin waccan rayuwa ta shashashin matasa Allah ka tsarkake mana su ya Allah shugabannin mutum daga karamar hukuma zuwa jiha zuwa ƙasa Allah ka shiryar mana da su wa'ancan bayin Allah Allah kaga abin da yake faruwa kuma da ikon ka kafin faruwar sa ka sani kuma kai kake da iko ya Allah Allah mun kai koke zuwa gare ka Allah ka magance mana wannan matsala Allah ka magance mana wannan matsala Allah wanda ba mai shiriya bane daga cikin su ya Allah da wanda suke taimaka musu da makamai da wanda ake ba su makaman da waɗanda suke kallo suna da iko sun san me ake ya Allah suka isi wani abu a kayi ake kashe bayan Allah cikin wannan wata mai albarka ba a wannan watan ba ma kashe rai Allah a gurinka ba ainihin zunubin da ya kai shi girma in ba shirka ba ya Allah Allah kai mana maganin su Allah muna roƙonka matukar ba masu shirya bane da wanda ya taimaka da makami ko ya bada wani sashin kuɗi ya Allah Allah maɗaukaki muna roƙonka ya Allah ka ji tausayinmu ko yake safari wajen sayo makamai ko yake safari wajen ɗaukan abinci komai ya kai musu su yi amfani da shi Allah duka wanda izan ba mai shiriya ba ne Allah ka jarrabe shi da ciwo ko musibar da ba ta da magani sai imani Allah ka jarrabe su da musibar da ba ta da magani sai imani in kuma masu shiriya ne Allah ka ga zuciyarmu ba mai musu bakin cikin shiriya Allah ka shiryar da su Allah ka shiryar da su Allah ka shiryar da su Allah muna roƙonka ka azurta mu da ilimi mai amfani Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa badanan sabira wa lisanan zakira wa amalan mutaqabbalan ya rabbal alamin Allahumma habbib ilayna al-iman wa وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين